الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da ainihin wato sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha hudu ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na ainihin littafin uh, kitabu tauhid allafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab wanda wannan shi zai zamanto karatunmu na 46 za mu tashi babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب, ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعيد الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنه وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى na'am babi mai magana akan abin da ya zo na nassi cewa wasu ɓangare daga cikin wannan al'umma ummatul ijaba za su bauta magumaka duk da cewar bayan an yi fatuhu makka bayan an yi yakin hunain larabawa a wannan lokaci galibi sun bar bautar gumaka hatta lokacin da hadithatun ridda ta auku da yawansu ba komawa bautar gunki suka yi ba wanda suka yi ridda ko dai su ƙaryata zakka ko kuma wani ya yi da'awar shi annabi ne su mai su mai mubaya ma kusan bautar gumaka dai ta zama tarihi shi yasa ma lokacin da Khalid ya rusa Uzza Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa Uzza wato ya isat an tu'bada ba'da ta fidda tsammanin a bauta mata bayan yau bayan wannan yake suka rurrusa gumakan da ke kewaye da ka'aba daga nan dai larabawa su ƙara rikan wani gunki suna bauta mushi ya tasiri ba wannan ishara ce kuma za mu ji a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa wasu mutanen za su dawo suna bautar gumaka amma sai dai ba irin bautar gumaka da aka sani a jahiliya ba gunki da ma'anar wanda aka bauta mawa koma bayan Allah ba gunki da ma'anar sassaƙaƙƙen ice ko dutse ba. Wa kaulillahi ta'ala alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab ashe baka ga waɗanda aka ba su wani ɓangare na littafi ba kuma littattafan da yawa an saukan musu da littafi ana nufin yahudu yu'minuna bil jibti wat suna yin imani da gunki kuma suna yin imani da dagut ko suna yin imani da ainihin wato aljibtu da ma'anar sihiri ko suna yin imani da dagutu ma'ana shaidan an musu fassarori da yawa wanda mamul bagawi ya kawo cikin tafsirin shi ya hakaito daga ikrima ya ce aljibtu wa dagutu huma sanamani kanal mushrikuna ya'buduna huma min dunillah gumaka ne guda biyu wanda mushrikai suka kasance suna bauta musu kuma bayan Allah sayyidina Umar yace aljibtu as-sihr wa taghut ash-shaytan da wannan shine zancen al-Imam Sha'abi da Mujahid wasu malamai suka ce aljibtu shine dai authan at-taghut kuma ainihin wato shine al-authan kuma at-taghut shine ainihin shayatinul authan shaidanin da ke tare da gumaka su gumakan na lata da uzza da manata da hubal akwai shaidanu tare da su to su aljibtu su ne gumakan su lata da uzza su kuma al-tahut su ne shaidanin da ke tunzura mutane gurin bauta ma wa'innan gumaka ɗin ya ce wali kulli sanamin shaidan kowane gunki yana da shaidanin shi wanda yu'abbiru anhu wanda yake magana a dauka wai wai gunkin fa yaqtaru bihi nas sai mutane su rudu da haka kaga a kissar sariyatu khalidin fi hadmi uzza kissa ta rundunar khalid ta mutum 30 da annabi ya tura aje a rusa uzza bayan fatuhu makka da ita ba jikin dakin kaaba take ba gunki ne babba na laraba shi ba na ƙwarashi ba ne kare duka kinana sun shiga cikin masu bautar izza zaka yana ƙabilar banu sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura khalid ya hada shi da mutum talatin zaratan fursa inda ko da ma wani ya kawo i'tiradi a bankaɗe shi daga khalid ya je ya rusa kewayen da uzza yake ciki ko uzza take ciki tunda gunkiyan mace ce ya sare ta ya dawo ya kwanta shigari na biya tambaye shi ya aka yi ce an cika aiki na sare gunki na biya ce baka kashe ta baka kashe uzza ba gobe ya koma da ya koma ya rusa gurin ya sare gunkin sai wata mata ta fito tsirara da gashinta a yamutse wasu suka fara suka fara tsoratar da khali sai wallahi kai hattara za ta kashe ka ce musu ina ku ba ku imani da Allah da manzon shi suka ce ce ba abinda zai faru da akwai sa takobi ya tsinka ta gida biyu kuma ya kwana lafiya da ya koma annabi ya ce to yanzu ne ka kashe uzza kaga hakikanin gaskiya wannan wannan shedanin wannan matar shedaniya ce shi uzza kawai sassake ne an sare shi an sare shi amma kuma za ta iya sassako wani ta kawo ai da dama shi shedani kawai tunzura bataccen mutum yake alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza suke iya suke suke yi da ingiza su da tunzura su amma haƙiƙanin she abinda ake bauta ma wannan shedanin tare da su jahilai ba su sani ba su sun ɗauka kawai wannan gunkin uzzan shine in sun ajiye kyauta yake ɗauka in sun yi yanka yake shan jinin lalun wannan shaidani ya ce take to da kasi wasu malamai suka ce aljibtu shine gunki at-taghut kuma shaidanin gunki kun fahimta ko Muhammad ibn Sirin da Makhul ash-Shami suka ce aljibtu shine alkahin boka الطاغوت كما الساحر مزافي سعيد بن جبير ده أبو العالية سكتي الجبت شيني الساحر بلسان الحبشة أياران إتوفيا سنتي الجبت سنة نفن مزافي الطاغوت كما شيني الكاهن بوبا الرويتو دقا عكرمة هليو شي الجبت بلسان الحبشة شيطان أياران حبشة وإن سنتي الجبت شيطاني سكي نفي الضحاك يتي الجبت آه wato yace in an ce aljibtu shine huyay ibn akhtab yana cikin jagororin yahudawa at-tagut kuma shine ka'ab ibn al-ashraf wanda muhammad bin maslama ya kashe shi shi ma katan bai yahudi sai bagawi yace dalilin shi shine fadin Allah ta'ala yuriduna an yatahakamu ila at-tagut al-muhakama ila at-tagut kaga tagut a gurin dai wani ne da ake kai mai hukunci haka sai ya fassara su da wa'annan manyan yahudawa sa'an nan sai albagawi ya koro isnadi ya koro hadisi da isnadin shi zuwa ga kabisa radiyallahu anhu cewa annabi salama ya ce al'iyafatu wa tark wa tiyara min aljibti al'iyafa shi ne bugun ƙasa tsubbu da ake na duba da duba da aini al'iyafa afuwa nau'i ne na na camfi shi ne firgita tsuntsaye shi kuma al-tarq shi ne bugun ƙasa ko zane da ake yi a duba a tsira camfi ce duka wannan suna cikin aljibt wannan hadisin yana cikin abu dawud 3,907 amma akwai rauni a isnadin shi akwai hayyan ibn al'ala abu al'ala wanda yake makabulin ne da aka yana dalil wasu ka ce aljibtu kullu ma harrama Allah duk abinda Allah ya haramta ya zama aljibtu wattaghut kullu ma yutghil insan duk abinda ke sa mutum ya ketara haddin shi kaga wannan ya kusa da fassarar Ibn Qayyim ya mataghut Allah ta'ala ya sa mu dace wa qawlihi ta'ala kaga fadin shi ainihin minuna bil jibti wattaghut ya nuna ya nuna cewa cikin ahlul kitabi akwai masu bautar gunki وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله kace musu ashe bana ba ku labarin abin da ya fi hakan muni na ainihin wato makoma da sakamako a gurin Allah ba domin kafirai sun kasance idan ana karanta musu ainihin alkur'ani suna jin haushi suna jin takaiti zala ce musu ai wannan kaɗan ne ma tukunna tunda ayar da ke baya cewa kul ya alkitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun kace musu ya ku alkitabi shin akwai wani abu da muka muku kuka tsangwame mu in bancin kawai mun kasance mun yi imani da Allah mun ima da littafin da aka saukar mana littattafan da aka saukar kafin shi kuma mun san da cewa mafi yawancin ku mutanen banza ne fasikai ne wato suna jin haushi don ana karanta ƙur'ani ko kamar yadda ƙarshe-ƙarshen suratul hajji ya ce wa idha tutula alaihim ayatuna ta'rifu fi qulubil ladina kafaru almunkar ko yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatin sai ce qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalikum annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir anan kuma sai ya ce wato ainihin kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah kace musu ashe ba zan ba ku labarin abin da yafi hakan munin sakamako a gurin Allah ba wannan takaicin da kuncin da kuke shiga a duniya kadan ne wutar da ke jiran ku a lahira ita tafi hadari shine sai ce man la'anahu Allah su ne wa'inda Allah ta'ala ya la'ance su yahudu kenan wa ghadiba alaihi kuma Allah ta'ala ya fushi da su wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma Allah ya sanya daga cikin su aka kisfar da wasu suka koma burai wasu suka koma aladu wa abada tagut kuma Allah ya sanya cikin su akwai masu bauta ma dagut wannan duka sakamakon wato bijire ma ayoyin Allah da suka Allah ya toshe zuciyarsu ya kifar da basirarsu har ta kai suna bautar gumaka tare da an ba su littattafai daga cikin littattafai mafiya tsarki an aiko musu annabawa daga cikin annabawa mafiya daraja da falala amma sukan jirkitar da ni'mar Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar to yahudu suna cikin waɗannan shine a gaba yace ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil wannan su suka fi kowa munin makoma a gurin Allah masu ne mafi tabewa da bata daga tafarki madaidaici wa qaulihi ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda suka ci nasara ko suke da galaba akan lamarin ahlul kitabi ahlul ashabul kahfi suka ce lanattakhidanna alaihim masjida zamu mai da gurin da kogon su yake zama gurin gurin ibada wato shugabanni a wancan lokacin sai suka kasance masu bin al'adun yahudu wanda yake shedanu suka daura su akai na rikar kaburburan bayan Allah masallatai da sawwara surorin su wai su bauta ma Allah a gurin wanda hakan ke bayuwa zuwa ga gaba yayina so ta kai suna bautar wani Allah a gurin da kai suna bautar su wa innan bayan Allah da duka wannan shimfiɗa ce malam yake mana da ya kawo innan ayoyi don mu gamsu cewa cikin yahudu an samu masu bautar dagutu ko sannan kuma sai cikin al'umman nan annabi salama ya ce za a samu masu koyi da su sai kawo hadisin abu sa'id عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال latattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku dinga bin hanyoyin wanda suka gabace ku as-sanan bil fath duk da nawawi ya ruwaito ya hakaito cewa wasu sun yi dabbin shi da damma as-sunan sai dai al-hafiz ibn hajar ya rinjayar da fatha duk da shi nawawi yana ganin duka ɗaya ne kun gane ko a ce sunana ko a ce sanana domin sunna ita ma tana zuwa da ma'anar tafarki ne ai sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi daga tafarkin Allah ko tsarin Allah to daga hanya za ta dauki wannan to za ku dinga bin hanyoyi da tsare-tsaren wanda suka gabace ku hadwal quzzati bil quzzati daidai da taki da taki asalin quzza shine ainihin wato ko dai ya zamanto kunne na dan adam wanda malaman tarjama suke cewa ko kuma quzza wasu ka ce gashin da ake sanya mawa kibiya gurin da ake daurawa a jikin watar jikin zaren baka ana sanya ana sanya gashin wasu tsuntsaye ko dai gashin annasir gashin shahu ko gashin wasu wasu tsuntsayen daban to asali shine kurba to amma anan ana nufin taki ko dani an gane ko tunda hadisin yanda yazo lafazan Bukhari zira'an bi zira'in shibran bi shibri zira'an bi zira'in shibran bi shibri wannan shine yake cikin sahihain amma hazwal qudzati bil qudza baya cikin sahihain yana cikin Ahmad ne ko mun gane wanda kuma lafazin bai inganta ba riwayar ta Imam Ahmad da ya kawo wannan lafazin na hazwal qudzati bil qudza bai inganta ba hadisin ma ba na abu sa'id ba ne hadisin shaddad ibn ausin ya ce la yahmilanna wato la yahmilanna hadhihi al'umma ala sunanin ladina ala sananin ladina khalaw min qabli wa la yahmilan la yahmilanna surar hadhihi al'umma jagorori manya manya wannan al'umma sai an samu wanda zaka ga suna bin tafarkin wanda suka gabace su ahlul kitab hadwal quzzati bil quzza daidai da taki da taki shi hadwa shine aka ma a Hausa ce hazzuwa ko sai hadwa ka mankibaihi hadwa udunayhi ko santa ko kuma daura da wannan yana cikin ahmad 17,135 cikin isnadin shi akwai shahar ibn haushir wanda yake yana da rauni da bangaren haddashi amma inda ya tabbata cikin sahihul bukhari ya zo da lafuzza mabambanta sa'an zira'an bi zira'in zira'an bi zira'in shibran bi shibrin taki da taki daga ma'ana duk inda suka daura kafa sai an samu wasu bangare na wannan al'umma sun daura kafa hatta law dakhalu juhra dabbin yace wallahi hadda za su shiga ramun damu wasu kace an kebance damu so do suna kiran shi qadi alhayawanat wai shine alƙalin dabbobi musamman dabbobin daji kasan ana cewa damu sarkin hakuri ko wasu kuma suka ce a ba saboda damo aka keɓance lafazin ba saboda me ramun ne shi sa ai bai ambaci damon kai tsaye ba sai da ya ce juhra hatta lau dakhalu juhra dabbin har da za su shiga ramun damo la dakhaltumuhu da sai kun shige shi hafiz ya ce an ambaci ramun damo saboda kasancewar shi dayyik matsatse ne ma'ana duk girma da kankantar wani wata ɗabi'a ko wani shi'ar na kafirai sai kaga wani musulmi yana kwaikwayon su a cikin shi hatta in abun ma matsala ne tunda har ya ambaci ramin da mu kagan an shiga za iya makalewa ga duhu ga zafi ga kaza to ko ramin da mu suka shiga sai kun wannan mubalaga ce mana za ku yi ta bi wannan kuma ba ana nufin dukkan musulmai sai sun mawa yahudu biyayya ba an yi itlaqin alkul yuradu bihi al-ba'd aljuz wasu ɓangare na musulmi za su dinga ma yahudu biyayya da nasara har ta kai da za su shiga ramun damo sai sun bi su ana ko da abin gashi nan madarra shi a fili take cuta ce karara babu alkhairi ciki amma an ba yahude ko kirista ya sai kaga wani musulmi na mai biyayya zo ne ɗauko wando ya gagge crazy ya sa kawai kai ma musulmi kawai sai sau da kana ganin shine wato fitilarka shi ne future ɗinka ya kai ma sai ka ɗauko irin wannan wandon ka sunan ma wandon hauka crazy ko mutum ya sa duk abin duk suturar da suka sa a ce musulmi sai ya sa duk abin da suka yi na ɗabi'arsu ko al'adarsu da ce kai ma sai ka yi ko da abin akwai kunci a cikin shi suka duba kayan maye wanda garanti ka tabbatar cuta ce ɗari bisa ɗari babu alkhairi ko mithqala zarra a ciki kayayyakin maye na ƙwaya ne na hodar iblisi ce yanzu yana ga hadda hodar fir'auna akwai in akwai hodar daka ya nusu ma sai an yi ta tunda allura ake mutum ya je ta abubuwa bai san halin da yake ciki ya zama dabba kawai don wani bature ya yi shi ne hatta lau dakhalu juhra dabbin da dakhaltumu kalu ya rasulullah sabai suka ce al yahudu wan nasara wai su alladhina khalu alladhina min qablikum din nan da yace ko sanana man kana qablakum ana nufin yahudu da nasara kala sai ce faman to wa ake nufi in ba su wannan su'al ne na inkari ku to in ba yahudu da nasara ba su wa ake nufi to kaji an ce man qablakum to ana nufin wa imma yahudu wa imma nasara wa imma kilahuma ma'an an fahimta akhrajahu bukhari ya fitar da shi 3456 muslim 2669 Bukhari 3,456 Muslim 2,669 koma aje a duba so da waccan lafazi da muka ambata wali muslimin an saubana muslim ya ruwaito daga sauban a maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan sauban ya rasu 54 54 ya rasu shi kuma abu sa'id ai an san shi dan gida ne shi 74 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله للي ألا تبارك وتعالى زوالي الأرض يا تترى من كسر دنيا قباكي دا كأنه كي تفاما دا سيتلايت كلهم يو فارابول بابو تنل بابو سنيل يا ينكي ko kana so ka ga me ke faruwa a duniya kuma ina ga har yanzu babu kwanan da yake haska komai ko ya ce akwai kwanan bangare kaza akwai kwanan bangaren bangare kaza to shi annabi sallama tun ba a san za a yi za a yi tele ba Allah ya tattara mai kasar duniyar nan ya hango komi wannan mu'jiza ce babba daga cikin mu'jizat ayat da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam fara'aitu mashariqaha wa magharibaha ce sai na hango gabacin duniya da yammacinta wato Allah ya dunkule mai duniyar ya matso mai da ita yake hango gabacin duniya irin yanda yake hango gabas din ɗakin shi yana hango yammacin duniya yanda yake yin hango yamman ɗakin shi kaga dan ka fahimta da ke an kaga ɗakin ka an tattara ma shi kana hango komai to haka annabi sallama ya hango duniyar nan gabaki ɗayanta wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad kuma an bani taskoki guda biyu wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha kalmar zuya ce ta dauke kuma lalle al'ummata mulkin ta sai ya kai iya gurin da aka nuno min aka zuko min na duniya wato sai mulkin al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mamaye gabacin duniya da yammacinsa, wanda kuma a daular banu umayya sai da hakan ya kasance. Ana cewa Ukbatu bin Nafi' radiyallahu anhu wa arda, wanda kace shi ya kawo mana musulunci nan Afirka ta yamma. Sai da ya je bakin albaharul atlas ya zara takobin shi ya daki wannan tekun, albaharul muhita. ce wallahi da na san akwai mutum tsallaken tekun nan da sai na tsallaka na kai mushi sabon Allah duk da bai da jirgin ruwan da zai haura ce amma da sai na haura ko ta halin kaka ko musulunci ko kafar kata ko ke haka ake so musulmi ya zama to mulkin wannan al'umma sai ya kai kaga annabi ya an sanar da shi ba a lokacin shi ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mulkin wato mulkin shi bai fita daga jaziratul arab ba mulkin shi bai fita daga jaziratul arab ba bal akwai guraren da musuluncin ma bai kai ba musuluncin bai kai ba sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ai dama su sahabbai aikin su kenan tallata da karfafa wa manzon li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu ko karfafi da awashi shi yasa Allah ya bashi wizara'u ya bashi wuzara' ya ba su ya ba shi ministoci da mashawarta ya ba shi a'wan da ashar su abubakarin da umar da uthman da sayyidina ali da sauran as-sahabatul kiram al-ghurul mayamin radiyallahu anhum ajma'in tayyib sai yace wa u'titul kanzaini kuma an bani taskoki guda biyu al-ahmara wal abyada farar taska da jar taska da farar taska jar taska taska zinari ke taska zinari fara kuma taska ta azurfa yanan yana nufin azhab wal fidda wanda kuma wabittali ana nufin farisa da roma domin farisawa da rumawa su suke buga zinari da azurfa a lokacin wanga su suke da zinari ina ga rumawa su kuma farisawa su suke da azurfa to tukullumar tattara da buga kudin da wato haƙo ma'adanan nabi ya ce sai sun dawo ƙarƙashi ko sai da aka yi haka zamanin khalifa umar radiyallahu anhu wa arda an gane wannan wato arziki zai wadata shi yasa ayi a wani guri ya ce malfakaru akhsha alaikum ba talauci nake jiye muku tsoro ba ina jiye muku tsoron ma arzikin aka zuba muku duniyar aka yalwata muku sai ku dinga gasa sai ta halaka ku yanda ta halaka wanda suka gabace ku Allah ka kare mu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin amma shi kuma lalle ni na roki ubangiji na cewa kar ya halakar da al'ummata da ainihin annoba ta gabaki daya sana anan gurin eh annoba ake nufi duk da asali kalmar asana shekara lakin asana allati fiha wa bala sai a kira ta asana amma asana allati fiha khairun wa na'imun wa khasbun wa rabi' sai a kira ta al'am al'amu da asanatu duka menene shekara ne lakin akwai bambanci tsakaninsu yaftariqan min haythu al-ma'nawiyya min haythu al-ma'nawiyya dakan an ce al'am kenan al-khasb shekara mai yabanya mai albarka an ci riba asana sai a hankali ke shekarar haƙuri wanda an haɗu da jarabawa ambaliyar ruwa annoba ta rashin lafiya da sauransu ka koma suratu yusuf duk da ana samun mu'awada ko ambaci sana ana nufin am ko ambaci am ana nufin sana suratu yusuf zancen annabi yusuf da yake fassara mafarkin sarkin nan قال تزرعون سبع سنين da'aban kaga sab'a sinin din nan annoba ce akai cikin ta fama hasadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun sune masu tsananin kai ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun sai ce mai thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nasi wa fihi ya'sirun kaga wannan shekara ce aka samu albarka to da ka sana nan an yi amfani da shi akan annoba duk da asali ana nufin shekarar da ke ɗauke da annoba wanda annabi ya yi mawa a wato ainihin mutanen makka addu'a ce Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini yusuf Allah ka sanya musu lamarin wato sakamakon butulci da bujirewa da suka yi maka su shekara bakwai cikin fari da rashin ruwa aga sinin ba kawai sinin normal ba مجرد السنين لا سنين التي تحمل الوباء وتحمل القهر an fahimta ko to na roki Allah kar ya aiko ma al'umma ta wata annoba ko wata fitina da za ta halaka su dukansu ana iya samun wani yanki ayi ambaliyar ruwa wani yanki ayi tsunami wani yanki ayi girgizan ƙasa wani yanki ayi kaza a samu wasu sun mutu amma ba duka al'ummar ba ba a ce yadda aka halakar da adawa ko samudawa ko su fir'auna sai duk wani kafiri a lokacin an halaka shi kaga wannan azaba istisaliya an daina yin ta daga halakar da fir'auna wanda muka sha bayani to addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk da Allah na da iko akan haka ko shukun rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalim sai ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah ce muna da iko amma dai ba za mu ba saboda mi wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun su Abu Jahl sun yi duk abin da ya dace a halaka su ai musu girgizar ƙasa ai musu ruwan duwatsu da ruwan bama bamai daga sama yanda aka yi mawa mu'tafika mutanen annabi yanda aka yi mawa ainihin wato mutanen annabi lut alaihi salam to amma saboda annabi na cikinsu sai aka kyale su saboda addu'a da suke da kuma addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kyale su wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim na roki Allah kar ya sallada ma al'ummata ya jarabce su da wani shugaba wani maki wanda yake wanda ba cikinsu yake ba in ka ga al'umma ta musulmi sun shiga wani ƙangi to gurɓatattun musulmai ne suka jefa su a ciki wato in ba da lalacewar wasu daga cikin masu iddi'a'in musulunci ba da babu wani kafiri laba yahude laba nasare laba majushe laba wato ainihin ba maguje da yake da ƙwarin gwiwa da jarumta da tsaurin idan da zai iya kawo ma musulmi hari babu wallahi babu duk da yawan su kaga yanzu ana cewa kusan biliyan 8 ko duniya ta kai biliyan 8 da wani abu mutane amma kuma biliyan 2 ne ina ga da wani abu musulmi sauran biliyan 6 da wani doriya duk kafirai ne to wannan yawan buyaji ne tare tsintsiya ne babu shara inda musulman na kirki ne babu arnan da ya isa ya daga musu yasa babu ta matsalar cikin musulman ake samun susa ta ce tsutsa ku a samu wata tsutsa wadda take za ta gurɓata wani guri da za su samu hanya munafukai ɗin shi'a da zindikan da suke da rigar musulunci amma bil haƙiƙa baƙaƙen arna ne su to su ne illa ga musulunci wanda shekul islam bin taimiya ke cewa idan ka tattara tarihin ayyam na musulunci za ka tarar da ɓannar da gurɓatattun musulmi da 'yan bidi'a suka yi mawa musulunci ya fi ɓannar da 'yan waje daga cikin kafirai suka shigo suka yi mawa musulunci ya fi ta kalli ɓannar da daular ubaidiyya ta yi daula ce ta 'yan shi'a daula fatimiyya ɓannar da suka yi tsawon shekaru sama da 300 zuwa 400 babu kafirin da ya taɓa shiga ɗakin ka'aba ya yanka kare ko ya yanka alade sai su wai kuma sun ce su musulmai sun yanka karnuka da aladu a cikin ɗakin ka'aba sun sace hatta alhajarul aswad ya ɗau watanni baya yana hannunsu sun hana ai umara sun hana ai aikin hajji sun kashe yara da maza da mata da ainihin wato dattijai da wanda ba su ji ba ba su gani ka duba bannar da khawarij suka yi ba wanda suke kyalewa su to da kan makiyin sai dai na gida amma na waje na ganin haiba ta musulmai sai dai yayi amfani da karnukan cikin mu yayi amfani da kayan aikin shi da ya siye a cikin mu su su cutar da musulunci kai hatta tatar da ake cewa su hulako ko magholawa hatta mabul wannan da suka yi mawa musulmi ta hanyar jawasis ne nasu da suka dasa a cikinmu da sunan musulmi hatta bagdada da suka shiga suka fasata suka kwace asimatul khilaf al-abbasiyya a wancan lokacin al-islamiyya ta hanyar wani waziri ne ibn al-alqami la'anatullahi ta'ala alaihi dan shi'a shine wazirin sarkin a wancan lokacin yi musu alkawura shi ya jawo su hola koma don suna tsoron su tunkari bagda da asimatul daulatul islamiyya suna tsoro amma shi ya jawo su ya sahale musu kofofi ya musu alkawura aka zo aka shiga aka yi ta kashe bayan Allah aka kashe khalifa din aka yi taban kaga dai kenan min siwa an fusihin ko ba zai yiwu ba wannan ai yana ƙara tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu kan ya faru ya zo ya faru yanda ya faru sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga na roki Allah Allah yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum wanda zai zo ya mamaye cibiyarsu ko ya mamaye matattararsu matattara suka ce sultana ake nufi darul khilafa gidan shugabanci na musulmai ko inda musulmai suke taruwa idan an ce majma'u na musulmi babu kamar saudiya ko makka idan kuma an ce darul khilafa duk inda khilafa ta kafu khilafa ta ta yawo ta zauna a madina ta zauna a makka lokacin azubair ibn zubair ta zauna a sham lokacin khalifa khalifanci na banu umayya ta zauna a iraq lokacin tun daga ma lokacin sayyidina ali ta zauna a kufa daga nan ne ta ƙara komawa sham daga sham kuma ta ƙara dawowa iraq ta zauna baghdad ta zauna kufa ta zauna kaza to inda asima ta musulmi take inda ke da khalifa a ce wani kafiri ya fito gaba gadi kanshi wato a tsaye ya bugi kirji ya zo ya mamaye gurin ya kwace shi ba zai yiwu ba sai inda haɗin kan musulmi kamar yadda muka ambata sanda aka yi wato ainihin wannan bala'in da ya faru a Baghdada Ibn al-Alkami shine ya bada kofa da karnukan shi la samahahumullah har su tatar suka zo suka shi mu da suka suka kwace Baghdadan karshe wata zaunu ba a gare su ta zaunu ba tunda Allah ta'ala da ikon shi sai da kuma aka tsara an san shugabancin da ainihin kasar musulmi suka rike ta duk da ƙarfin da da nufuzin ba kamar na da ba amma dai da sunan dai khilafa islamiyya ta dawo ƙarƙashin musulmi wa inna rabbi qala kuma lalle ubangiji na yace ya muhammadu ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad idan na riga na yanke hukunci ba a ture shi amma dai duk da haka tun da karo ga aikun san annabi na daban ne sallallahu alaihi wasallam wa inni a'taituka li ummatika na ba wa al'ummaka saboda kai Allah uhlikahum bi sanatin amma na yadda bazan halakar da su da annoba ta gabaki daya ba wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma ba zan sallada musu in wato jarabce su da wani makiyin da ba cikin su yake ba fa yastabiha baydatuhum wanda zai zo ya kwace ko ya mamaye ainihin wato matattarar su ko kuma ainihin mahadar shugabancinsu wala wijtama'a alaihim min aqtariha da har koda ko a ce kafirai za su yi musu taron dangi daga sansani da yankuna na duniya hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan har ya zama sashin su yana halakar da sashi yana kashe sashi wa yasbi ba'dhum ba'da sashin su yana kama sashi a matsayin ainihin wato bayi ma'ana ba zai yiwu ba dai wani kafirin ya kwace ƙarfi na musulmi sai inda haɗin bakin gurɓatattun musulmi wannan hadisin kenan haka ya zo cikin sayo musulmi 2889 sai cewa rawahul barkani albarkani ya fitar da shi cikin sahih ɗin shi wa zada amma ya ƙara da cewa wa inna ma a khafu ala ummati kaɗai ina jiye ma al'ummata ne al'a'immatal mudillina shugabanni ko jagorori masu batarwa su ne abin tsoro dama sai na umar ya ce yahdimul islam zalalul muallimi wa jidalu munafiqun bil qur'ani wa immatun mudillun abinda ke rusa musulunci kuskuren malami talababiya ta malami ko talallabiya kuke cewa ta malami eh ya zame a kasa taro shi ya kasa ganowa idan ya zama tukar ya kasa ce ke dukan ta sama da shi da almajiran duk a duge suke in yi kwaba sai su je shi ta karantar da wannan kwaba ko matsalar shirme in ka karantar da kuskure za a fahimce shi da mafi munin kuskure sai abin ya ta kwaba ta ta jikewa wannan ke rusa musulunci da kuma munafiki yazo yana gaddama da addini a cikin addini zai dan kalakata yazo zai yi muqabala dan shi'a yazo zai yi muqabala ba sufi ba ba tijjani ko ba qadiri yazo zai yi munazara da, da ahlus sunna wannan banna ce banna ce kare da gaske sai ce mi wa immatun mudullu da kuma shugabanni masu batarwa masu batar batattu masu batarwa suna rusa musulunci Allah ka kare mu daga dukkan wa'annan malam ya ce wa idha waqa alaihim as-sayf in har takobi ta auku akan wannan al'umma lan yurfa ila yawmil qiyamah ba za a taba dauke shi ba har tashin alqiyama wato da khuruji ya auku inda za a fara ma shugaba bore wurin da khawarij suka yi lokacin sayyiduna ali da lokacin sayyiduna usman ma awwalan to da zaran hakan ta faru to shikenan ba za a taba zama lafiya ba buni buni kaji kudeta buni-buni kaji an kawo hari buni-buni kaji ‘yan tawaye buni-buni kaji kaza sai dai fa abin ya lafa ba karewa zai yi ba har duniya ta nade in ji manzan Allah sawasa dama kawar da annabi ya ce kullama quti'a minhum qarnun nabata akharu makana au kama qala sallallahu duk sanda aka yanke wani kaho nasu to wani wani zai tsoro kamar cindo ne irin wannan karin dan yatsan da ake ana yankewa yana kara fitowa ana yankewa yana kara fitowa sai ya samu sauki wani ko wani gurin ya zama sai dai labarinsu wani gurin kuma ya ɗauka amma haka ne ɗaya annabi ya ce dama ƙofar da ta toshe ɓanna ta shigo musulunci sai duna umar yana mutuwa shi ke daga mutuwar sai duna umar ba a ƙara zama lafiya ba har yau sai dai abin da ba a rasa shi sa kai ta roƙon allah ya kare ka daga fitina ma zahara min hawa ma batsan ai fitintunu tukunnama kai dai abinda zai kare kashi bayan gamdakatar da ainihin datarwa ta ubangiji sa'annan sai ka zama kana karatu da zuciya ɗaya don jahili shi shine wanda kowa ma ɗiba shi yake da joni ya zo ya ce shi ya rasa ma ya zai wannan ya ce halal wannan ya ce haram wannan ya ce kaza to ba shi da ma'aunin gane halal da haram sai inda aka yi da shi ka yi karatu ولا تقوم الساعة القيامة بذات زيوبة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين هرسي أنسى موسو الأمة دقتكين wato sai an samu wasu tawaga daga cikin al'ummata sun haɗu da mushirikai sun bi su sai an samu wata tawaga ta bi mushirikai wa hatta ta'abu da fi'amun min ummatil authana kuma har sai an samu wasu jama'u fi'am jam'in wato ainihin fi'a ne sai an samu wasu tawagogi da yawa daga cikin al'umma tana bautar gumaka sai dai kamar yadda muka ce ba bautar a zo a tasa wani sassaken ice ana bauta mushi duk da ana samun waɗannan ɗin cikin maguzawa amma kuma bautar gunki da ma'anar bauta ma wani wanda ba Allah ba kowa ne ne shi kuwa da mun ce alwathan a amma min as-sanam ka ko mai rai ko mara rai mai jini ko mara jini da tsoka in aka bauta mushi an bauta ma gunki ko da malami ne ko da shugaba ne ko da wane ne komi fa yana iya zama abin bauta wani zai iya daukan kungiyar shi ita ce Allah shi yana bauta mata wani son zuciyar shi a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa annahu sayakunu fi ummati kadhabuna 30 kuma da sannu za a samu zunzurutan makaryata cikin al'ummata guda 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowanne yana raya cewa wai shi annabi daga wannan manya-manyan makaryata ke ai mafi girman karya mutum ya ce Allah ya aiko shi ya ma Allah karya kuma alhalin ba haka ba sai annabi sallallahu ya ce wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di kuma ni ne karshen annaba babu wani annabi baya daga aka samu su Qulaihatul Asadi da ya tuba yazo ce shi annabi aka samu su wa yake da suna musailam al-kazzab yazo ce shi annabi ne shi ya halaka cikin wannan kafircin nashi aka samu sijah bint al-harith at-tamimiyya tace ita ma an cutu mata ce duka annabawa maza ne ita ma yar yar me suke da suna human right ce kare haƙƙin mata da aka a mata ma a samu annabiya ce ta annabi ce musailama ya mata wayo suke an taba annabi mace ke ban mu dai mu maza mu ta hayaniyan mu duk sun gane fa ƙarya ce mu ta rikici da ce ke amma ke ina ke ina Khalid yazo ya zaki da shi ta ji so gane ta ma dai ta tuba haka aka yi ta samu raka samu wanda ya ce shi sunan shi la nan ba ya ce la nabiyya ba'di ba sai ce to la nabiyyun ba'di ake nufi ni ne ake bada labari la to wani annabi ne da zai zo baya maziyaci a gane ku to haka aka yi ta samu har zuwa kansu muhtaru sakafi muhtaru sakafi ya fito yayi da'awar annabta har uluhiyya yayi da'awa karshe dai shi ma Allah ya halaka shi Mus'ab ibn Zubair ya kashe shi aka samu har sunan kusa kusa su Ahmad Gulam ko ƴan Qadiyaniyya kuma da ya fito yace ya atimin ba'd ismuhu Ahmad yace shine karshe zawo ya kashe shi duk wanda yace shi annabi ne sai kaga mutuwar wulakanci yake mutuwar wulakanci yake an gane wannan to annabi ya ambaci talatin wanda suka fi shahara kenan kuma wanda da'awarsu ta yi tasiri suka samu mabiya ba kalar su wa yake mustapha doko ko ko wani ne wani ba kauye dan dogon dutse ne aka ce cimiya ne a tsibiri ko eh to ka gani kekere wannan su wani lungu ne ko wani kauye shi wannan ba ta su ake ba nan wala Allah da za a kama shi a tafka mai kashi da kyau kila ya ce tuba ya ko rana naji ana fira da wani yana zancen shi da ya ga mutum yake gane inda iska jikin shi wa boka ne ka kama shi aka kai shi state CID kai shi ɗakin horo wani ɗaki ne da ba mutum ma zai buge ka ba balle kai ihu tausayi ta insaniya ta na'urori ne da ka fuddo shi ɗan jarida ya ce yanzu ka ga mai jinna a jikin shi kana ganewa ya ce da ina ganewa ce amma yanzu ba na gane komai ce kafin in shiga hannun hukuma ina ganewa ce amma yanzu shi ma mai haɗa kudin jabu mai auren aljana ko a kano shi ma da hizba suka kama shi suka daka ce mai to yanzu ya kana iya kaza da kaza ya ce wane ni ya ce dan ubana ka ya ce ce ni ɗin banza dan ubana ka ce gwamnati ai ta fi ƙarfin aljani ma mijin aljana suke ce to kaga wani lokaci kyaliya ce amma za a sa doka malam sai a abin Allah ka tsare wala tazalu ta'ifatun min ummati ba za ta gushi wata tawaga cikin al'ummata ba za ta gushe ala alhaqi akan gaskiya ba mansuratun suna tare da taimakon Allah ko da mutane sun kware musu ba la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su yake taimaka musu ba zai cuce su da komai ba tunda abun na Allah ne hatta ya'tiya amrullah har sai lamarin Allah ya zo na alkiyama tabaraka wa ta'ala wato wannan kaga akwai akwai dan sanyaya zuciya tunda a can baya an ce wasu zasu bauta mu gunki zasu yi kaza sai aka ce amma fa akwai wanda su suna nan kan addinin gaskiya sai kai fatan ka shiga cikin su Allah ya sa muna cikin su amma suna da sifofi annabi ya ce su ne wanda suke kan abin da yake kai shi da sahabban shi suka kalli addininka da sallarka da azuminka da tauhidinka ma awwalan da komi in irin na annabi da sahabban shi ne khalas an gane ko abin ba da'awa ba ce ba har shi'a sun yi littafi wai su ne alfirkatun najiya ga wannan ai bakin zalunci ne duɗin to da'awi ba sa yin tasiri wannan yana cikin abu dawud da hadisin duk da shi wannan ya kawo riwayar burkani sai dai cikin abu dawud ma kusan haka ya zo 4253 Sheikh Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami' 1773. Allahu a'lam.